الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiɗihu a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik wanda ya fi shahara da askari a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala wato mun yi bayani akan abubuwan da wato suke warwarewa alwalla wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga abubuwan da suke wajibta wanka na'am
bismillahir rahmanir rahim faslun al-ghusl yujibu khuruj al-mani 'ala al-'adati walau fi an-nawmi wa ilaj al-hashfati aw qadriha fi farjin
faslun rabewa baina ma mada wa ma ya ati insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Bayan Malam ya gama bayani dangane da abubuwan da suke warwarewa alwala, zai mana bayani game da abubuwan da suke wajibta wanka ga bawan Allah musulmi. Shehu ya ce, Al-Ghuslu yujibuhu khurujul maniyyi al'ada. yujibul gusla wato shine al-guslu wanka yujibuhu khurujul maniyi khurujul maniyi fitar maniyi alal adati akan huska wanda take ta al'ada yujibuhu yana wajibta wanka wato idan mani ya fita ga jikin ɗan adam sawa'an namiji ne ko mace ce ne kuma ya fita ne ala wajihil ada akan fuska ta al'ada ba fuska wanda take ba ta al'ada ba wato ya fita daga jikin ɗan adam wanda ya zamanto muqtarinan bil lazza yana haɗe da jin daɗi amma in ya zamanto ya fita laysa ala wajhi al'ada wato wannan baya wajibta wanka kamar inda ya zamanto ko saboda an zuba mai ruwan zahi a jikin shi mani ya fita to wannan babu wato wanka a kan shi sai dai ya alwala ko ya zamanto yana saman doki yana gudu gudun ya yi ƙarhin shi ya zamanto ta dalilin wannan hallaka da yake fama ya tunkara hal ya fitar da maniyi to wannan shi ma babu wanka a kan shi ko ya zamanto ana ba shi kashi ana ta tiƙa mishi sanda saboda tsananin zahin wannan sanda da ta kai mishi hal ya fitar da maniyi to wannan duka lesu ala wajihi al'ada ne ba a kan huska wanda take ta al'ada ba ne to wannan baya wajibta wanka amma in ya zamanto fitar mani a kan fuska ce wanda take ta al'ada to yana wajibta wanka walau fin nau malam ya ce kai koda a cikin barci ne mutum yana barci a cikin barcin shi ya yi mafarkin yana tarawa da ya mace da ya tashi ya ga wandon shi a jike idan namiji ne to wanka ya waje ba a kan shi haka nan idan mace ce ce wanka ya waje ba a kanta kamar yadda hadisi na na aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sunan na abi dawud wato ya tabbatar da haka na aisha ta ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anin rajuli ya ji dulbalala wala ya zukuru ihtilaman faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama ya tasilu وأن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه فقالت أم سليم رضي الله عنها المرأة ترى ذلك علي عليها غسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنما النساء شقائق الرجال wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye shi dangane da hukuncin mace wanda ta yi mafalki tana wato dangane da hukuncin mutum da ya yi barci da ya tashi ya ga wandon shi a jike amma kuma bai tana mafalki ba ma'aiki alaihi salatu salamu ya ce to wajibi ne ya yi wanka an tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalamu dangane da mutumin da wato ya zamanto ya tashi amma yana tuna da cewa ya yi mafalkin ya kusanci ɗiya mace amma da ya tashi ya ga wandon shi lafiya kalau ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce babu wanka a kan shi ummu sulaim allah ta'ala ya ƙara yadda da ita sai ta ce ya rasulallahi idan mace ita ma ta ga haka akwai wanka a kanta manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita ƙwarai kwa don mata wato shiƙiƙai ne na maza yauwa wato shi ne ya ce walaufin nau wato ko da a cikin barci ne in dai har maniyi ya fito to wannan wanka ya waje ba ya zamanto dole na'am wa ilajil hashfa au qadariha fi farjin wato da kuma ilajil hashfa wato bacewar kan alƙalami inda kan alƙalami na baligi ya ɓace a cikin farji na ya mace to wannan wajibi ne ya yi wanka matuƙar wannan wato wato wannan mutumin da ya ɓadda kan alƙalamin shi baligi ne ba yaro ba ne ɗan ƙarami to wajibi ne ya yi wanka saboda ya ɓadda kan alƙalami ko da bai fitar da mani ba wannan saboda hadisin na na aisha wanda yana cikin sahihu muslim da kuma hadisin abu huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim da kuma hadithin Ubay ibn Ka'ab wanda yana cikin sunan na Abi Dawud Allah ta'ala ya ƙara yadda da su ga baki ɗayansu wato Ubay ibn Ka'ab ya rawaito daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu game da abin da ya shafi wato rashin yin wanka inda mutum ya ɓadda kan alƙalamin shi ba tare da ya fitar da mani ba a cikin Bukhari da Muslim kuma sai ya rawaito cewa wannan rukhsa ɗin tuni da ja an bar ta dama a farkon musulunci ne an gane ko to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce idza jalasa baina shu'abi hal arba wali muslimin min hadithi aisha radiyallahu anha wa massal khitanu li khitana ولهما ثم جهدها فقد وجب الغسل ولمسلم في رواية وإن لم ينزل wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan dai wato namiji ya tsugunna tsakankanin sassan mace guda hudu ruwaya ta al'imam muslim hadisin na na aisha radiyallahu anha akwai ziyadar wa masar khitanul khitan wato azzakari na namiji ya shiga cikin farji na ya mace thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu sannan kuma yasa ta ji goshi to haƙiƙa wanka ya wajaba ruwaya ta al-Imam Muslim ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace koda wato wannan namijin bai fitar da mani ba koda bai yi kule ba to shikenan wanka ya wajaba akan shi kuma ita ma wanka ya wajaba akanta an gane ko au qadariha min maqdu'iha kenan au ilaji qadi au ilaji qadriha min maqdu'iha fi farjin ko kuma bacewar gwalgwadan kan azzakari min maqdu'iha ga wanda yake da yankakken azzakari wanda wani ya shabe mishi kan azzakarin shi ko suna rikici ya yanke mai kan azzakarin ko kuma dama da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi ba shi da kan alƙalami sai ya zamanto kawai gorace kadai to in dai ya batar da gwalgwadan kan wannan azzakari din a cikin farji na ya mace to wanka ya waje ba a kan shi yawwa mun gane ko to waɗannan su ne abubuwan da suke wajibta wanka wato akan mutum musulmi daga cikin abubuwan da suke wajibta din na'am
fa in kana ghaira baligin lam yalzamha illa an tunzila aw yakuna murahiqan to shikenan فإن كان غير بالغ معناه فإن كان الذي جامع المرأة غير بالغ idan mutumin da ya zamanto ya sadu da wannan mata din ba baligi bane bai kai shekaru na balaga ba bai balaga ba bai fara fitar da mani ba to lam yalzamaha ma'ana lam yalzamaha al wanka bai kama wannan matar ba ba za ta yi wanka ba saboda wanka dama ana yin shi ne saboda ɗayan biyu idan ya zamanto baligi ya kusanci mace to ko da bai fitar da mani ba wanka ya waje ba akan kowa daga cikinsu saboda shi ɗin wato ya kai ajin alaji kanmu ajin tabarkalla kuma kamar yadda hadithin na na aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihu muslim yake na na aisha ta ce inna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallama anin rajuli yujami'u ahlahu thumma yuksilu a alaihima ghuslun wa aisha radiyallahu anha jalisa فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل wato idan namiji ne wanda yake baligi ya kusanci mace to shikenan wanka ya waje ba to amma idan wanda ya kusance ta yaro ne dan karami ta ɗako shi ta ɗora shi a kanta ya biya mata buƙatarta an gane ko saboda waɗansu matan haka suke in suka ga mazajensu ba sa iya biya musu buƙatunsu shikenan idan suka wuta sai su ɗauko wani yaro ko su sa su ɗakin shi shikenan sai su biya musu bukata to in dai ba baligi ba ne lam zama ha wanka baya waje ba a kanta illa an tunzila sai dai in ta fitar da mani sai dai in ta yi kule to a wannan lokacin sai ta yi wanka saboda ta fitar da mani amma in dai ba ta fitar da mani ba to ba za ta yi wanka ba an gane ko na'am au yakuna murahikan wato ko kuma wannan wanda ya kusance ta ya zamanto murahib ne ɗan bana bakwai ne wato shi ma a cike yake kawai balaga ce bai yi ba an gane ko bai fara fitar da mani ba amma dai a cike yake yana da kai ƙarfi wanda zai iya biya mata bukata ta yadda ko da wani wanda yake balagaggen ma ba zai iya biya mata wannan bukatar ba kawai shi dai mani ne ba zai ka ba su ne murahik shi ne wanda wato ɗan bana bakwai wanda za ka ga yana jin ƙarfi a jikin shi gani yake kowa sai ya iya ba shi kashi saboda a wannan lokacin balaga tana shirin zo mishi gani yake kowa wato zai iya taushe shi da ƙarfi ya ba shi kashi wannan shine ake ce da shi murahik na'am wa hal yu'maru bihi tamrinan qawlani wa hal yu'maru bihi to wai shin mutumin da yake murahik ne wanda ya kusanci shekaru na balaga idan ya kusanci mace wanda take balagaggiya ya biya mata bukatar ta ji daɗi to shin za a umarce shi da ya yi wanka duba da cewa shari'a ta musulunci wato ta umarce shi da ya yi sallah tun yana ɗan shekara bakwai ta umarce shi da ya yi ibadu tun yana ɗan shekara bakwai ko ku a'a ba za a umarce shi ba da ya yi wanka tamrinan wato saboda ya horu akan wannan ibadar saboda ya koyi wanka tun kafin ya balaga tun da yana cikin wato daf da balaga baulani wato an yi maganganu guda biyu waɗansu daga cikin malamai suka ce wato idan yaro ya huce shekara bakwai to abin da ya sama daga shekara bakwai duk abin da ya dace a ce an umarci baligi da ya aikata shi to shi ma mustahabbi ne a yi ƙoƙari wato idan ya aikata wannan abin shi ma ya aikata shi saboda wanka na janaba wajibi ne ko shi kenan idan shi ma wannan murahiki ya kusanci mace shine za a umarce shi da ya je shi ya wanka saboda ya saba kafin balaga ta zo mushi kuma a samu a ɗan ladabtar da shi saboda kar da gaba ma idan ta sake neman ya kwatsa mata ya kwatsa mata na'am na'am ولو أزل أو وضع بين فخذين نعم.
فسبق الماء إلى فرجها فأنزلت أو التزت لزمها to shi kenan walau azala malam ya ce da a ce wato mijin nan zai dinga yin azalo azalo shine idan mutum ya kusanci iyalin shi a cikin yana saduwa da ita idan ya ji lokacin da mani zai fito sai ya fitar da alƙalamin shi daga cikin taddawarta sai ya zubar da wannan manin a waje wannan shine abin da ake cewa al'azulu to da a ce mutum zai yi azulu wanda saboda ya tabbata a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ma'aiki alaihi salatu wassalamu aka ce da shi yahudawa suna cewa ai wannan wato binnewa yaro ne da ran shi ma'udatu sugura ne ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce kada bat yahudu yahudawa sun yi karya ba haka bane dan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin ya halitta wato halitta da wannan ruwa na maniyi na ɗan adam to ba yanda za a yi dabara shi ta azalo ta kubutar da shi dole sai wani abu ya shiga cikin wannan mahaifa ta wannan matar saboda abin da Allah ta'ala ya nufin ya halitta an gane ko ya ce to da a ce zai yi azalo fasabaqal ma'u ila farja lazimaha wanka ya waje ba a kanta an gane ko shine can kunya ta biyu ƙarshe to lazima haɗin nan kowanne idan muka faɗa za mu ce lazima ha da a ce miji zai yi azalo ga matar shi shine ya sadu da ita idan zai fitar da ruwa na mani ya fitar da azzakarin shi daga cikin farjinta ya zubar da wannan ruwa a waje to wanka ya waje ba dai a kanta ba wai sharaɗi ba ne sai ya zubar da ruwan mani shi a cikin farjinta sannan kuma zai zamanto wanka ya waje ba a kansu su duka su duka wanka ya waje ba a kansu aw waqi'a bayna al-fakhidhaini fa sabaqa al-ma'u ila farjiha fa anzalat lazimaha an gane ku aw waqi'a bayna al-fakhidhain ko kuma ya zamanto ya take ta tsakankanin cinyoyi guda biyu saboda yanayi na samari system kala kala shikenan yanzu ta ce mishi ita yanzu ta gaji da wannan kwancin yace to yanzu ba an yi ba wannan kin kawai haɗe cinyoyinki ta haɗe cinyoyinta sai ya zamanto ya take ta tsakankanin cinyoyinta ya saka wato gore shi a wannan gurin ya zamanto yana ta saduwa da ita ta nan to shi kenan hal ya zamanto ya kawo ruwa fasabakal ma'u ila farjiha sai ruwan ya gangara wato ruwan mani ya gangara ya tafi ya shiga cikin farjinta fa anzalat saboda ruwan maniyin nan ya gangara ya shiga cikin farjinta sai wannan shi ma ya tayar mata da sha'awarta har ta fitar da mani lazima hato wanka ya waje ba kanta an gane amma inda lokacin da ya sadu da itan bayan alfakhzain sabakal mawu ila farjiha amma kuma lam tunzil to wannan wanka bai waje ba kanta an gane ko awilta zat ko kuma ta ji daɗi lazima ha wanka ya waje ba kanta to wannan magana shi da ya ce awilta zat wannan da yawa daga cikin malaman malikiya bisa kan wannan ra'ayi da yawa daga cikin malaman malikiya shine wato wanka baya wajaba saboda mace ta ji daɗi idan ruwa na mani ya fada cikin farjinta matuƙar bata wato fitar da mani ba in dai iltizazi ne kawai baya wajaba shi yasa ko mai muktasar khalil wato yayi bayani a gurin yake cewa wanka baya wajaba saboda jin daɗi ga mace da ta yi saboda ruwan mani ya shiga cikin farjinta amma bata fitar da mani ba an gane ko wannan wanka baya wajaba wannan shine zance mafi inganci wato cikin zantuka na malaman malikiya amma waɗansu 'yan kaɗan wanda shi ma malam yana daga cikinsu amma ba shine ra'ayi mai ƙarfi ba na'am وإضاء دم الحيض والنفاس وخروج الولد وإن لم تر دما وانقطاع دم الحيض والنفاس وخروج الولد وإن لم تر دما sannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke wajibta wanka na farali shine in damil hayd yankewar jini na al'ada wato idan mace tana cikin jini na al'ada jini na al'ada ya daina zauwa ya yanke to yanzu wajibi ne a kanta ta yi wanka na yankewar jini na al'ada wajibi ne saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koyar da matan sahabbai ga baki ɗaya kamar yadda yake cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wannifas da kuma yankewar jini na biki shi ma yana daga cikin abubuwan da suke wajibta wanka na'am wa khurujul waladi wa illam tara dama ya ce da kuma fitowar yaro daga cikin mahaifiyar shi ko da ba ta gaba jini an gane ko ko da ba ta ga jini ba to wajibi ne ta yi wanka in dai ta aihu to ko da babu jini wajibi ne ta yi wanka an gane ko wannan shine ra'ayi na malaman musulunci wato aihuwa yana ɗaya daga cikin wato sabubban da suke wajibta wanka na yankewar jini na biki to ko da babu jini lokacin da aka haifi yaron ya zamanto kawai bata ga wani jini ba kawai sun bulta sun bulo shi to wajibi ne ta yi wanka amma ina ga daga cikin malaman malikiya akwai al'imamun lahami wanda shi yana ganin cewa ba sai ta yi wanka ba akwai irin su a malam asbag da sauransu wanda su kuma suna ganin cewa mustahabbi ne yin wankan to amma dai zance mafi inganci shine wajibi ne mace ta yi wanka ko da bata ga jini ba in dai ta fitar da ɗa shine wa khurujul waladi wa illam tara dama da kuma fitowar ɗa daga cikin mahaifiyarsa yana daga cikin sabubban da suke wajibta wanka ko da bata ga jini ba lokacin da ta fitar da wannan yaro din na'am
wa islamul kafiri wa yuzihi inda atiqadihi qabla talaffuzi bihi to shikenan wa islamul kafir sannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke wajibta wanka musulmtal kafiri idan kafiri ya shiga musulunci to wajibi ne akan shi yayi wanka to wannan fa malamai sun ta kai kawo akan abin da ya shafi wanka idan kafiri ya musulunta shin wajibi ne yin wanka ko ba wajibi ba ne waɗansu daga cikin malamai suka ce ba wajibi ba ne yin wanka saboda kafiri ya musulunta an gane ko saboda kafiran kashe-kashe ne akwai asigaru akwai almutawassiquna akwai kuma alkibaru akwai yara ƙanana akwai tsaka-tsakiya akwai kuma manya-manya to waɗanda suke manya za a umarce su da su yi wanka ne saboda watakila janaba ta same su wannan shine dalilin da yasa an gane ko to waɗanda suka ce wajibi ne musulunci idan kafiri ya musulunta wajibi ne ya yi wanka sun kallaci abin da ya shafi ɓangaren wato kafiri tsarin shi irin tsari ne na dabba irin na dabbobi inhum illa kal'ana'ami balhum adallu sabila idan dabba kawai su dai su ci su cika cikinsu su ji sun ƙoshi ta kuma su je su yi barbara wannan shine abin da suke so su kafirai to ya zamanto mutum ya musulunta ga shi gantsirere ya shekara talatin shekara arba'in to kaga dai an yi ta facaka dai kafin wannan lokacin an yi ta fitar da mani an yi ta kaza janaba ta yi ta kama shi to an sai a umarce shi ya tafi ya yi wanka duba da wannan wato abubuwan da ya ta aikatawa na baya an gane ko kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci tsumama da ya tafi ya yi wanka kuma gashi nan kamar yadda yake cikin sunan na abi dawud ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta lokacin da ya ce ya musulunta ya umarce shi da ya yi wanka na janaba na'am ويجزيه إن دعا اعتقاده قبل التلفظ به ويجزيه yana isar mishi inda atiqadihi wato wayujzihi al-ghusl wankan yana isar mishi inda atiqadihi lokacin da ya kudirce musulunci lokacin da ya kudirce a cikin zuciyar shi yana so ya shiga musulunci to ya isar mishi ya tafi ya doki ruwa yayi wanka qabla talaffuz bihi tun kafin ya furta wato kalma ta shahada tun kafin ya furta kalma ta shahada to idan ya tafi ya wanka babu laifi sai kuma ya fito ya yi kalmar ta shahada in dai ya ƙudurce a cikin zuciyar shi ya yi niyya wanda take jazima da cewa zai shiga musulunci to shi kenan dama innamal a'malu bin niyat sai ya tafi ya yi wanka bayan ya yi wanka kuma sai a bashi kalmar shahada shi kenan a ci gaba da uzurruka wato lahu malil musulmina wa alaihi ma'alal musulmin wato duk abin da yake tattare da musulmai na garaɓasa shi ma ya shiga cikin wannan garaɓasa din duk abin da yake kan musulmai na laifi na kaza da kaza shi ma ya shafe shi a wannan lokacin na'am
yanwi bihi rafa aljanabati to shi kenan to kaga ma yayi abin a fili karara yace yanwi rafa aljanaba yana niyyar ɗokewa janaba bihi da wannan wankan da zai ashe inda a ce yaro ne kenan ba za a umarce shi ba da yi wanka yaron da bai balaga ba idan ya zo shi zai musulunta kawai musulunci za a ba shi ba za a ce bai je shi ya yi wanka saboda shi janaba ba ta same shi ba ko kuma gashi nan ya balaga mutum ne wanda yake mai lafiya wajen shekarar shi ashirin da biyar amma ya ce shi watan da ya balaga fa ya ce bai taɓa yin mafarki ba ya ce tun da ya balaga kuma bai taɓa kusantar wata yarinya daga cikin 'yan mata ba ce shi bai taɓa ba fitar ramani to shi kenan ba zai yi wanka ba na'am to shi kenan yawwala fa'in adimal ma'a to idan mutumin da wanka ya kama shi imma musulmi imma kafiri ne wanda ya musulunta imma mutum ne ya kusanci iyalinsa imma mutum ne wanda ya tashi wato da dare ya yi mafalki kuma lokacin sallah ya yi to fa ina adimal ma'a wato idan ya rasa ruwa ya nemi ruwa ƙaura dawan bai bai samu ba ta yammama to sai ya yi taimama ya yi ibada yabda'ul mughtasilu ya yadaihi yadaihi wal adha an badanihi to shikenan to kuma yanzu zai fara bayani akan sifatul ghusl kenan yanda ake yin wanka yace yabda'ul mughtasil al mughtasilu mutumin da zai yi wanka imma na farilla imma wanda ba na farilla ba yabda'u yana farawa bi gasli yadaihi da wankewa hannayen shi guda biyu sai ya wanke hannayen shi guda biyu bayan ya wanke hannayen shi guda biyu wal aza an badanihi sai kuma ya wanke wato wannan datti wanda yake liƙe da jikinsa wato shine wannan mani sai ya wanke mani idan ya zamanto akwai gurin da mani ya walwatsu a jikin shi sai ya wanke shi sai kuma ya shiga ibada an gane ko to wannan shine farkon abin da zai ya ambaci mani da al'aza saboda wannan shine ra'ayi na malaman malikiya kan cewa maniyi najasa ne shi yasa ya ambace shi da al'aza amma waɗansu daga cikin malaman malikiya hatta al'imamu malika a cikin wata fatawarsa ya bayar da fatawar cewa maniyi ba najasa ba ne na'am
wa masnunuhu al madmadatu wal istinshaqu والوضوء ينوي به, به سنة الغسل ومسنونه abubuwan da aka sunnanta aikata su a cikin ibada ta wanka almadmadatu wannan da a ce duka ya kwashe ya ce kawai alwudu'u shikenan wa musnunuhu almadmadatu wal istinshaqu wal wudu to shikenan abin da aka sunnanta aikata shi a cikin alo a cikin wanka shine akwai almadmada kurkurar baki mai wanka ya kurkure bakin shi walistin shaƙu sannan kuma da shaƙa ruwa walwudu'u da kuma alwalla na'am yanwi bihi sunnatal ghusl yanwi sunnatal ghusli yana niyyar sunna ta wanka bihi da wannan alwalla da zai wannan ibada ta alwalla da zai zai niyyar sunna ce ta wanka da ita ba wai farilla ta alwala ba. Na'am.
Wa yukhallilu sula sha'ri ra'sihi hatta yarwiha wa ya'umma sa'ira jasadihi.
To shikenan. Wa yukhallilu usula sha'ri ra'sihi to kuma mai wanka idan ya zo wankewa kanshi yana tsatsefewa gindin dukan gashin kanshi ga baki ɗayansu. hatta ya ruya ha hadde ya ƙosar da su da ruwa ya zamanto fatar kanshi ta jiƙa da ruwa da kyau sannan kuma ya zuba mata ruwa kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu na na aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ta rawaito mana cikin sahihaini hadisin ta wanda yake bayani akan siffa ta wanka na ma'aiki alaihi salatu wassalamu babu sifatil gusli min aljanabati Nana Aisha radiyallahu anha ta ce, Kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama idagtasala min aljanabati da abi shay'in nahwa al-hilabi fa akhadha bi kafi fa bada bi shiqqi ra'sihi al-aymani thumma al-aythar fa qala bihima ala wasati ra'sihi an gane ko na'am wa ya umma sa'ira jasadihi sannan kuma sai ya gangama sauran jikin shi baki ɗaya. da wankewa ɗin sai ya zamanto ko ina a jikin shi ya zuba mai ruwa kuma ya cuɗa shi inda zai zamanto na'am na'am fa in baqiya lum'atun lam yujzihi wala yalzamu al-mar'ata naqdu dafa'iriha bal ta'rufuhu hatta turuyahu to shikenan fa in baqiya lum'atun idan ya zamanto an samu wata lam'a wani guri daga jikin jikin shi ruwa bai shige shi ba to lam yujzihi wannan wankan bai isar mishi ba dole ne sai ya zamanto ko ina da ko ina a jikin shi ruwan nan ya shafe shi ya taba shi sannan kuma zai yi wanka zai zamanto wankan shi ya isu wala yalzamu almar'ata naqdu dafa'iriha bal ta'rukuhu hatta turwiyahu wato naqdu dafa'iriha baya zamantowa wajibi akan mace idan za ta yi wanka na janaba ko za ta yi wanka na yankewar jini na biki ko na yankewar jini na al'ada to baya kama ta ta warware kitsan da yake kanta ba wajibi ba ne nana ummu salama ce ya rasulallahi ni mace ce ce wanda nake kitso inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si afa aghsilu afa anquduhu li ghusli al-haydati wal janaba yace a ma'aiki alaihi salatu wassalamu na na ummu salama ta tambaye shi ta ce ya rasulallahi ni mace ce ce wanda nake yin kitso ƙanana to shin wajibi ne a kaina in warware wannan kitson nawa saboda wanka na janaba idan ya kama ni ko wanka na yankewar jini na biki manzala ce a inna ma yakfi ki an ta hasiya ala ra'asiki salasa hasayatin wato ya ishe ki ki kwamfaci ruwa ki kwara akan kanki sau uku bal ta'arukuhu bari dai abin da za ta yi shine za ta cuccuɗa gashin kan nata da kyau ya zamanto ta cuɗa shi ta cuɗa shi ta yadda kowane kitso ruwa ya shige shi da kyau hatta turwiyahu har dai ta ƙosar da wannan gashin kan nata da ruwa ya zamanto fatar kanta ko ina ruwa ya same ta to shi kenan kuma sai ta ci gaba da ibadarta na'am ويجزئ ويجزئ عن الحدث الأصغر وإن لم ينوه ويجزئ عن الحدث الأصغر wato wanka yana isuwa kan bacin hadathi ɗan ƙarami wa illam yanwihi ko da me wankan bai yi ba niyyar ɗaukewa kanshi alhadathul asgar wato idan mutum ya yi wanka to ba sai ya ce ba ya niyyar yin alwala zai halitta ya sallah da wannan wankan nashi in dai ya yi wanka shi kenan irin misali wato babban abu ne babban makayi ne karami a ciki idan zai ɗauki babban makayin sai ya ce ya yi niyyar ɗaukan hal karamin a ciki ba sai ya ce bayaniya ko to haka nan idan ya yi wanka ya ɗauke wa kanshi babban kari to famin babu aula an ya kuna alhadathul asgar dakhilan fi an gane ko idan ya zamanto misali mutum haka ne littafin nan ko yanzu sai na yi haka yanzu sai na ce na yi niyyar ɗaukan irshadu salih ya ɗauku ko bai ɗauku ba ya ɗauku ko to wannan shine abin da yake nufi yawwara ko da bai yi ba niyya ya ɗauku saboda alhadathul asgar ya talasha fil hadathul akbar wato hadasi ɗan ƙarami yana darjewa yana yin indimami yana haɗewa cikin hadasi babba lokacin da aka yi wanka saboda ɗokewar hadasi babba hal hadasin ƙarami an ɗoke shi an gane ko na'am
ويجزئها للحيض والجنابة غسل واحد idza nawatuhuma to shikenan guslun wahidun wanka guda ɗaya tal yujzi'uha yana isuwa ga mace wanda take mai jini na al'ada jini na al'adar ta ya ɗauke mata kuma janaba ta kama ta an gane ko shine wa yujzi'uha lil haid wal janabati guslun wahidun wanka guda ɗaya tal yujzi'uha yana isar mace lil haidi wal janaba saboda yankewar jini na al'ada da kuma janaba mace ce ce sun sadu da mijinta ya kusance ta ba a huce minti goma da kusantar ta da yayi ba tana shirin ta tafi ta wanka kawai jini na al'ada ya zo mata to kaga in ta je ta yi wanka ma dai ba abin da za a wannan shikenan sai ta haƙura ba ta yi wankan janabar ba saboda jini na al'ada ya zo mata to idan jini na al'adan ya ɗauke mata to yanzu ka ga wanka biyu ne za ta yi ga wanka na janaba ga kuma wanka na yankewar jini na al'ada ko to shi ne ce to wanka guda ɗaya tal ya ishe ta idana wata huma idan ta yi niyyar su duka biyu ya isar mata ta yi wanka guda ɗaya kambacin waɗannan wankan guda biyu duka wannan shine ra'ayi na malamai na'am sifatul wajibi wa ghairihi sawa'un wa sifatul wajib to siffar wanka wanda yake na wajibi wa ghairihi da wani wanka na wajibi shine wanka na mustahabbi ko wanka na sunna ko wanka na attabarrud ko wanka na makaruhi duk ɗaya ne an gane ko mutum zai tafi idi wannan sunna ne mutum ya yi wanka ko kamar yadda yake cikin littattafai na sunna sunna ne mutum ya yi wanka idan zai tafi idi to shi kenan yadda zai yi wanka na janaba duk yanda ake yi a cikin wanka na janaba haka zai kawo bambancinsu da wanka na janaba shine niyya bangaren niyya shine za ta bambanta su haka idan zai yi wanka na juma'a wannan shine bambanci haka idan ana cikin tsananin zafi mutum ya ce zai watsa ruwa a jikin shi wannan shi ma dai irin wannan zai babu laifi na'am
ويجزئ الواجب عن غيره بخلاف أخذه alwajibu wanka na wajibi yujzi'u yana isuwa an ghairihi kambacin waninsa ma'ana wa yujzi'ul wajibu badala ghairihi wanka na wajibi yana isuwa kambacin waninsa shine misali yanzu mutum zai tafi idi sai ya tashi da janaba to idan ya yi niyyar wanka na janaba an gane ko to ya isar mishi hal wankan idi din ko kuma mutum ya tashi da rana ranar juma'a da ya tashi ya ga yayin mafalki yana jiki to shi kenan idan ya yi wanka ɗaya da niyyar wanka na janaba ya isar mishi bi khilafi aksihi sabanin sunkuyan haka inda ya zamanto ya yi niyyar wankan na juma'a ko ya yi niyyar wankan na idi to kaga wannan ba zai isar mishi ba saboda wanka na idi ba wajibi ba ne haka wanka na juma'a bisa zance mafi inganci ba wajibi ba ne akan kowa da kowa wajibi ne akan waɗansu mutane wanda suke takaitattu ba da yawa ba an gane ko kamar yadda malamai suka tafi a kai irin su shekul islam ibn taimiyya allah ta'ala ya ji kansu da rahama na'am ولا حد لقدر الماء بل بحسب حال حاله wala hadda li qadari ma'i wato babu iyaka wanda shari'a ta musulunci ta shata wa mutumin da zai yi wanka li qadaril ma'i dangane da abin da ya shafi gwalgwadon ruwan da zai yi amfani da shi wajen wanka na farilla ko wanka na sunna ko wanka na mustahabbi wato idan mutum zai yi wanka shi dai abin da shari'a ta musulunci ba ta so shi ne ya zamanto mutum ya huce gona da iri ya yi barna a cikin shi to amma iyakarsa shi ne ya zamanto ko'ina da ko'ina ya jiƙa shi da kyau ruwa ya shige shi ya ce bal bari dai bi hasabi halihi gwargwadon yanayin shi wannan mai wankan ne saboda wani tiya guda za ta iya isar shi ya yi wanka moɗa guda hudu kenan duba da cewa mutum ne wanda yake da kyakkyawan jiki ba mutum bane wanda yake da mummunan jiki akwai wanda za a ga cewa bangaren kwasan shi ma in ya ce ruwa sai ya shige ko ina to zai iya babar da wajen moda guda a nan kadai an gane ko akwai wanda za a ga cewa hannun shi kadai in kuwa gaisa kamar irin ka taba damo ne za ka yi cewa wani kambarbar za ka ji hannun shi kuna gaisawa da shi za ka ji ba irin hannu ba ne na sauran jama'a to irin waɗannan mutanen idan suka ce za su yi wanka za a ga cewa ruwan da za su bata ya fi ruwan da mutumin da yake da kwai jiki wanda yake mai kyau zai bata to shi ne ce bi hasabi hali amma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yin wanka da tiya guda zuwa mudu biyar kamar yadda anas dan malik allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya rawaito mana hadisin ta yana cikin bukhari da muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin wa yatawadda'u bil-mudd na'am وللجنوب وللجنوب الأكل وتكرار الجماع والنوم قبل غسله shi kenan walil junubi al'aklu ya halitta ga mutumin da yake da kwai janaba ya ci abinci na aisha radiyallahu anha haka ta ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin alwala idan yana da janaba sai ya ci abinci wa takrarul jima'i hakanan kuma ya halitta a gare shi mutumin da yake da kwai janaba ya yi ta tittisa saduwa da iyali kabla gusulihi kafin wankan shi wannan ya halitta kafin ya yi wanka irin ko ranar daren farko ranar dare na biyu ranar dare na uku mutum yana so da ya sadu da iyalinsa to shi kenan babu laifi zai iya saduwa da iyalinsa sama da sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu sau biyar daga kafin ya yi wanka an gane ko kamar yadda nana a anas dan malik allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya rawaito mana shi ma yana cikin sahihaini wani kaso kuma wani kaso daga cikin shi al'imamul bukhari ne ya kaɗaita da rawaito shi an gane ko ma'aiki alaihi salatu wassalamu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya duru ala nisa'ihi بغسل واحد في الساعة في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إثنا عشر وهن إحدى عشرة نعم نعم لكن يستحب له- والنوم نعم والنوم.
hakanan kuma ya halitta ga mai janaba ya kwanta ya yi barci kafin ya yi wanka na'am لكن يستحب له الوضوء للنوم مم.
وله تلاوة الآيات to shi kenan lakin yustahabbu lahu alwudu'u lin-naumi wal-auda نعم.
an gane ko shine wal-auda din ne bai kawo ba ko lakin yustahabbu lahu alwudu sai dai ana so mutumin da yake da kwai janaba yake so ya kwanta ya yi barci to ana so ya yi alwala saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda umar dan khattab ya tambaye shi gaba da abin da ya shafi mai janaba zai iya barci ya ce kwarai ko ya halitta ya yi barci idan ya yi alwala sannan kuma ga hadisi wato na ammar ibn yasir wanda yana cikin sunan na abi dawud ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce salatatun la taqrabuhumul mala'ika dangin mutane guda uku mala'ikai na rahama ba sa kusantarsu daga ciki akwai mai janaba an gane ko na'am hakanan kuma idan mutum yana so ya koma ya sadu da iyalinsa karo na biyu shikenan tsakankanin saduwa ta farko da saduwa ta biyu ya zamanto yayi alwala kamar yadda hadisin Abu Sa'id al-Khudri na cikin Sahihu Muslim ya tabbatar manzo Allah ce fa innahu anshadu lil out hakan din shi zai fi baka daɗi zai fi baka nishaɗin wajen komawa na'am walahu tilawa tilawatul ayat Mm, yawwa da ku karasa نعم سبحان الله.
Mm. walahu tilawatul ayat haka ne ko نعم ma'ana wa yubahu lil junub an halitta wa mutumin da yake j- da janaba tilawatul ayati ya karanta waɗansu ayoyi saboda neman tsari irin mutum ya tashi da da dare ne dama ya sadu da iyalin nasa yana so zai kwanta to akwai azkar wanda ake yi lokacin kwanci ko irin mutum ya karanta suratu zumar irin ya karanta suratu bani isra'il irin ya karanta suratu sajada irin su suratu tabara wannan duka da tsaye sun tabbatar irin mutum ya karanta falaki da nasi da kulhuwallahu wannan duka hadisai sun tabbatar irin mutum ya karanta wato abin da ya shafi amanar rasulu zuwa ƙarshen sura ayoyi guda biyu su ma hadisai sun tabbatar to wannan idan ya karanta su duka babu laifi saboda ya karanta su ne ala wajhi ta'awud saboda shine azkaru ne wanda ake yin su na barci irin karanta ayatul kursiyu kamar yadda ita ma hadisi ya tabbatar da ita cikin bukhari da da, da kuma wato cikin musnad da kuma cikin sunan na ah, al-imamu al-imamu wadan- ah, at-tirmidhi na'am ويمنع الحدث الأكبر ما يمنعه الأصغر Mm.
ودخول المسجد نعم.
وتلاوة القرآن إلا أن تخاف الحائض النسيان to shi kenan malam ya ce alhadathul akbar wato babban hadasi shine janaba ko yankewar jini na biki ko yankewar jini na al'ada yamna'u ma yamna'uhu al-asghar wato yana hana dukkan abin da alhadathul asghar yake hanawa a aikata dukkan abin da mutumin da baya da alwala ba zai aikata shi ba to mutumin da yake da kwai janaba shi ma ba zai aikata shi ba an gane ko irin ba zai yi sallah ba ta farilla ko ta nafila mai wanda ba shi da alwala to haka nan shi ma mutumin da yake da kwai janaba ba zai yi sallah ba ko ta farilla ko ta nafila to kuma akwai ziyada wanda mai alhadathul asgar zai iya aikatawa amma kuma mai alhadathul akbar ba zai aikata ba shine yace wudkhulal masjidi da shiga masallaci mutumin da yake da kwai janaba wato ko masallaci ba zai shiga ba ko gittawa kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka ce walau ijtiyazan ko da gittawa ce daga wata kafa ya shiga ya fita ta wata kafa ba zai yi ba barantana ya shiga ya zauna a ciki a yi tukuri da shi wa tilawatal qur'an da kuma karatun alqur'ani ba zai je ba a yi tukuri da shi ko da ba a cikin masallaci ba ne inda yana da kwai janaba to ba zai yi ba saboda janaba ta hana wato mutumin da yake da kwai janaba ya karanta alqur'ani ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sunan na abi dawud lokacin da ya iso madina yawancin gidajen sahabban shi kafafen shi suna cikin masallaci na ma'aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wajjihu hadhihi albuyut anil masjid wato waɗannan kahohi na gidajen ku din ku canza musu guri ku fidda su daga masallaci shikenan sahabbai ma'aiki ya tashi ya shiga gidan shi suna tunanin cewa za a samu wani sauƙi cikin lamarin da Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya ga cewa dai kowa hau bai tashi bai ɗauki fartanya da helo aka je aka fara kabce-kabce Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wajjihu hadhihi albuyuta anil masjid fa inni la uhillu almasjida li haidin wala junubin hadisin yana cikin sunan na abi dawud hadisin abdullahi dan abbas na'am illa an ta khafal ha'idu an nisiyana sai dai idan mace wanda take cikin jini na al'ada sai dai in ya zamanto tana jin tsoron za ta mance sabuwar hadda wanda ta yi so yanzu a wannan lokacin ya halitta ta yi ta tattasa kayanta ta yi ta karanta kayanta saboda kada ya kubce mata saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya faɗa a cikin hadisi ta ahadu hadal qur'an wato wannan alƙur'anin da kuke ganin shi wato ku yi mu'ahadar shi ku dinga karanta shi safiya da rana dare da marece da kowane lokaci fi jama'atin aufi baitin aufi kaza aufi kaza Malala ce ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannun shi lalle alƙur'ani shine mafi sauƙin kubcewa daga cikin zukata na bayin Allah sama da raƙumi daga cikin akalashi an gane ku don haka idan ya zamanto tana jin tsoron alkur'anin nan da ta haddace sabuwar haddace ta yi kusan izu guda sabuwa ce in ta ce ta bari hal sai ta gama jini na al'ada tsawon kwana biyar sannan za ta dawo ta bincike shi to zai zamanto wato ba bincika ba ne za a yi an gane ko zai zamanto sabuwar haddace za ta sake yanzu nan ya halatta ta yi ta maimaita kayanta wato saboda wannan larura ce ta bukatar da ita zuwa ga hakan din na'am ومن رأى في ثوبه منيا ولم يذكره تلا من اغتسل وعاد ما صلى فيه ما بين نومه ورؤيته ما شاء الله ومن رأى في ثوبه منيا wato dukkan wanda ya ga maniyi a bushe a jikin tufafin shi amma walam ya zukuri ihtilaman bai tuna lokacin da ya mafalki ba shi dai kawai mani ya gani a bushe a jikin tufafin shi gashi nan mani ne sak ba wai majina ba ce ya je tohosuwa ta watsa a jikin nashi mani ne ya tasala to in sai ya tafi ya ɗauki ruwa a buta ko ya ɗauki ruwa a bokici ko ya ɗauki ruwa a daro ko ya ɗauki ruwa a cikin sahani da sauransu ya tafi ya yi wanka wa adama sallafihi sai ya sake dukkan abin da ya sallata fihi da wannan tufafin ma baina naumihi wa ru'yatihi tun da sallar da ya yi ta tsakankanin barcin shi na ƙarshe da wannan tufafin da kuma ganin da yawa wannan mani ɗin a jikinsa in ya zamanto barcin da ya yi da wannan tufafin a ƙarshe shine ya yi barci jiya da rana da shi ya kwanta jiya da rana to yana tashi da yi wanka kawai sai ya saka wa'insu kaya yanzu ya ɗako ya sa shi ne zai kwanta ya barci rana sai ya gani wandon shi ne dama na barcin rana saboda ka san idan kana da kaya da yawa fa hatta hutun da zaka yi na rana kayan shi daban kwancin dare kayan shi daban kuma kayan hutawa daban hallo to shi kenan yanzu da ya dako sai ya ga wannan janaba din to sai ya rama abin da ya sallata tun daga jiya lokacin da ya tashi daga barci zawa yanzu da zai kwanta ya barci din sai ya wanka ya rama su duka sai ya sake su alhamdulillah al'ilmu subhanahu wa ta'ala